نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا goma ne ko? suna goma ga watan safar jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam 1448 wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta saba'in da hudu ko za mu tashi insha Allah ta'ala kan aya ta saba'in da biyar koko saba'in da uku muka tsaya ko za mu tashi kan aya ta saba'in da hudu Allah ta'ala ya ce wa lutan atainahu hukman wa ilma haka ne ko wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith innahum kanu qauma saw'in fasiqin Allah ta'ala ya ce wa lutan kuma ka ambaci annabi lut wanda atainahu hukman wa ilma mun bashi hukunci kuma mun bashi ilimi Allah subhanahu wataala anan yana nuna mana cewa wato lutu annabi ne daga cikin annabawan Allah Allah ya bashi hukunci kuma Allah ya bashi ilimi annabi lutu ya yi zamani ɗaya ne da annabi ibrahim alayhi salam kuma dan uwa yake ga annabi ibrahim dan dan uwa annabi ibrahim a kamar yadda ayoyin alkur'ani suka nuna sun yi zamani da annabi ibrahim lokacin da allah ta'ala ya aiko mala'iku zuwa ga annabi ibrahim domin su yi mashi bishara da haihuwar ɗanshi ishaqa bayan sun kare sun ce za su wuce wurin annabi Lut kuma za su halakar da mutanen shi annabi Ibrahim ya ce musu inna fiya lupa a cikin wannan garin da za ku halakar da mutane akwai lupa a cikin su ba qalu nahnu a'lamu biman fiha suka ce ai mu ne mafi sani game da wanda ke rayuwa a cikin wannan garin la nunajjiyannahu wa ahlihi lalle za mu ketarar da shi da iyalin shi illa imra'atahu sai dai matar shi kanat min al-ghabiri ta zamanto daga cikin waɗanda za su wanzuwa su tabbata cikin halaka kaga kenan zamani sai suka yi da annabi Ibrahim alayhi salam to Allah ya bada labari a nan gurin cewa mun ba annabi Lut alayhi salam hukunci kuma mun bashi ilimi kamar yadda Allah ya ce fa'amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim annabi lut ya yi imani da annabi ibrahim kuma yace lalle ni mai gudun hijira ne zuwa ga Allah na lalle Allah subhanahu wata'ala shine mabuwayi Allah shine mai yawan hikima to Allah ta'ala ya bashi ilimi ya bashi hukunci kuma Allah ya yi mashi wa ya sanya shi annabi Allah ya tura shi zuwa garin Sadum sunan garin da Allah ya hallakar kenan Sadum kuma Allah ya tura shi ne saboda mugayen ayyukan mutanen wannan garin na zakke ma maza da suke na sha'awar maza da suke ba su sha'awar mata da wannan mugun aiki shi kenan da Allah ya tura annabi Ibrahim da annabi Lut alayhi salam zuwa gare su ya kira su zuwa ga Allah sai suka saba mashi ya kira su zuwa ga Allah cewa ga sakon Allah aikin da suke baya da kyawu sai suka karyata annabi lut sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su Allah ya darkake su gaba daya Allah ya rugurugu da su aka murje su aka yi kamar ba a taɓa yin su ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba da labari wurare da yawa a cikin alkur'ani mai girma ko Allah ya ce na arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bi sahar lalle mu mun aika musu iskan tsakuwa iska mai kankaru kankaru na azaba sai dai mutanen iyalin annabi lutu waɗanda suka ba da gaskiya su kaɗai ne najjaynahum bi sahar mun tseratar da su ƙarshen dare wani wuri kuma Allah ta'ala ya ce faj'alna 'aliyaha safilaha wa amqarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id Allah ya ce sai muka mai da ƙasa ya koma sama muka yi masa ruwan duwatsu duwatsu waɗanda suke duwatsu ne na wuta waɗanda kowane dutse yana da alama daga wurin Allah mahalicinka wannan garin Allah ta'ala ya ce ba nesa yake da ainihi waɗanda suka yi irin wannan zalincin ba sai Allah subhanahu wataala ya ce wa najjayna min alqaryati muka tseratar muka kubutar muka tsamar da annabi Lut alayhi salam daga gari garin da ake ce masa Dum wanda garin sun kasance suna aikata mugun aiki suna aikata mummuna aiki shine zake ma mazata tunal fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kuna aikata albashar da babu wani wanda ya riga ku daga cikin talikai innakum latatuna rijala shawatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun lalle ku kuna je ma maza sabanin mata ku mutane ne waɗanda kun wuce iyaka ko mugu aikin da suke yi kenan atatuna dhukrana min alalami kuna je ma maza daga cikin talikan Allah talikai halittan Allah wa tadawuna ma khalaqa lakum rabbukum kuna barin abinda Allah subhanahu wataala ya halitta saboda ku bal antum qaumun adun kai ku mutane ne ne waɗanda kuke masu wuce iyaka qalu la in lam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin suka ce lutu kai in baka bari ba za mu kore ka daga nan garin qala inni li amalikum min alqali yace wallahi ni ina kyama aikin da kuke aikata rabbi najini wa ahli mimma ya'malu Allah ka tsiratar da ni da iyali na daga abin da suke aikatawa Allah yace fa najjaynahu sai muka tsiratar da shi muka kubutar da shi wa ala wajma'in da iyalin shi gaba daya illa ajuzan fil ghabirin sai dai tsohuwa cikin waɗanda suka wanzu a cikin azaba ita ba tseratar da ita ba almuhimmu dai Allah subhanahu wataala ya ce wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith alkhaba'ith shine alwadi shine namiji ya je ma namiji namiji ya sha'awar da namiji irin wannan mugun aiki wasu na yi saboda tsananin sha'awa wasu kuma suna yi saboda neman duniya ko neman mulki ko neman kuɗi ko neman haɓaka kasuwanci dukka ba da kyawu gaba da duk sabon Allah ne Allah subhanahu wataala ya haramta shi Allah ya shirya da masu yin shi waɗanda ba su yi kuma Allah ka kare su innahum lalle su kanu sun kasance qauma su'in ko qauma sau'in wato mutane ne waɗanda suke aikata mugun aiki fasiqin kuma sun kasance mutane ne fasikai waɗanda suke ma wato addinin Allah subhanahu wataala hito na hito waɗanda suka yi tawaye suka ce ba za su bi dokokin Allah ba shi kenan sai Allah ya halaka su Allah ya juya garin su kamar yadda ake juya waina wa adkhalnahu shi kuma lutu sai muka shigar da shi bi rahmatina a cikin rahman mu innahu lalle shi annabi lut min as-salihin lalle yana daga cikin bayan Allah na kwarai Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na kwarai bayan Allah subhanahu wataala ya ba da labarin annabi Lut sai Allah ya ce wa Nuhan kuma ka tuna ma mutane annabi Nuh annaban farko baban annabawa na biyu ko baban mutane gaba ɗaya ma na biyu bayan annaba adam shi ne uba na biyu domin bayan shi zamanin shi an halakar da kowa sai waɗanda ke tare da shi su kada Allah subhanahu wataala ya bari to ka kenan ya zamanto uba na biyu gaba ga ainihi mutane ka tuna annabi Nuh id lokacin da nada yayi shela yayi gangami ya kira mutane min qablu gabanin annabi Nuh gabanin annabi Ibrahim ma gabanin annabawa da yawa kai shine ma annabi na farko wanda Allah subhanahu wataala ya ce wan nabiyina min ba'di mun yi wayi zuwa ga annabawa bayan annabi Nuh kake ne ya nuna shi ya fara zuwa sa'annan suka biyo bayan shi ko to izna da lokacin da ya kira min qablu gabanin haka ma'ana ya kira Allah subhanahu wataala ya ce anni mazlubun tawsir annabi alayhi salam ya kira Allah subhanahu wataala ma da tishe ce ya Allah ka taimaka mani domin an yi karhi na alin jaye ni an gallabe ni ka taimaka ka kawo gudunmuwa Allah ce fafatahna abwaab as-samai bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa amalnahu ala dhati alwahin wa dusuf tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kafir taji to Allah subhanahu wa ta'ala yace فاستجبنا له sai muka karba ma annabnu fanajjaynahu sai muka tsiratar da shi wa alahu da iyalan shi min al-karb al-azim daga bakin ciki babba ma'ana anan Allah subhanahu wataala yana bada labari cewa Allah ya karba ma bawan shi manzon shi annabi alayhi salam addu'a da yi lokacin da ya kira Allah subhanahu wataala كما إن الله يفعل كرشان سورة نوح وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا النبي نويتي يا بنجي الله كان كبر ولمزون gida a kan ƙasa daga cikin kafirai ka allaka su gaba daya domin in kafir za su batar da bayinka ba za su yi kowa ba sai ainihi kangare ne kafir annabi ne ya yi wannan addu'a Allah subhanahu wataala ya karba mashi Allah ya musu addu'a annabi ne alaihi salam muna ganewa ko Allah ta'ala ya halakar da duk wanda bai ba da gaskiya da shi ba Allah ya ce wa halaka ka dauki kowa da kowa kowace halitta ka ɗauki kala biyu a cikin kwale-kwalen da za ka tsira da shi ka ɗauki iyalanka ma illa man sarraƙo alaihi alƙaunu minhu sai dai wanda maganan azaba ta riga a kai shi su kare ban da su kamar ɗanka wanda yake magana azaba ta riga ta tabbata a gare shi wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ya ce ka dauki kuma wa man amana duk wanda ya imani amma wa ma amana mahu illa qalil babu wanda ya imani da annabi Nuh alayhi salam sai dai mutane yan kadan to Allah ya ce fastajabna lahu sai muka karba mashi fa najjayna muka tsiratar da shi min al-karbi al-azim wa alahu da iyalan shi min al-karbi al-azim daga bakin ciki wanda yake mai girma ma'ana tsanani da karyatawa da mawuyacin halin da annabi Nuh alaihi salam ya shiga a kan shi domin ya zamna a cikinsu shekara dubu ba hamsin an ce annabi Nuh shi ne ya fi kowa shekaru cikin annabawan Allah shekara dubu ya ya zanna cikin mutane ba shekara hamsin ɗari tara da hamsin kuma yana ta kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana ta faɗi abin nan ya faɗi ya tashi ya zauna ya yawo da daddare da rana da marice ga sanyi ga zafi kowane lokaci abu ya bayyane yana ta faɗi ka tashi yana kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka na duk shekarar nan da aka yi Allah ya ce babu wanda ya imani da shi sai mutane yan kaɗan kullum libi suke su cutar da shi kullum wasiya suke ma junansu lokaci bayan lokaci karni bayan karni al'umma bayan al'umma ana ta wasiya duk wanda ya tsuwa sai ya gaya ma dan shi ya gaya ma iyalin shi cewa ko bayan rasuwa ta kakko amince da wannan mutumin kakko yarda da abin da yake gaya ma kaliba ka gani shekara duhu ba hamsin ana ta me ana ta dawa ana wa'azi ana ta tunatarwa ana kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba bari ba ba kosa ba amma duk wannan shekaru da aka dauka Allah mai girma da ɗaukaka ya ce babu wanda ya ba da gaskiya da shi sai yan kaɗan wani sallau Allah ya ce kuma mun taimaki annabi Nuhu alaihi salam min alqaumi daga mutane ma'ana mun tseratar da shi mun kubutar da shi yana mai samun cin nasara daga mutanen shi wani mutane ne allazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata da ayoyinmu innahum lalle su kanu qauman sau'in sun kasance mutane ne mugayen mutane fa aghraqnahum Allah ce sai muka nitsar da su ajma'ina gaba ɗayan su waɗanda basu ba da gaskiya ba ma'ana Allah ta'ala ya halakar da su baki ɗayan su Allah ta'ala bai bar wani mutum daga cikinsu a doron ƙasa ba gaba ɗaya Allah ta'ala ya halaka su domin annabi Nuhu alayhi salam ya riga ya yi masa wannan addu'a kuma Allah ya amsa addu'a Allah bai bar wani irin su a doron ƙasa ba kamar yanda annabi Nuhu ce la tazar 'ala al-ard min al-kafirin dayyara to Allah ta'ala ya gaba da su gaba ɗaya duka Allah ya halaka su babu wani wanda ya saura a cikin su domin Allah ya ce ina lamma ƙwazal ma'u hamalnakum fil jariya lalle mu lokacin da ruwa ya yi babake ya shahe duniya ba ka ganin komi sai ruwa Allah ya ce ku kuma masu imani sai muka ɗauke ku a cikin mi kwalakwami wanda yake tafiya cikin ruwa me yasa li na jahala alakum tazkira domin mu sanya ku tunatarwa ne ku zama wa'azi wata iya udunun wa'iya domin kuma kunne mai kiyayewa ya kiyaye abin da Allah yake faɗi game da labarin annabi Nuhu alaihi salam da shi da mutanen shi waɗanda ba su ba da gaskiya da shi ba. Bashi da na wannan kissa ma Allah ta'ala ya kawo ta nan a takaice a cikin ayoyi guda biyu addu'a annabi Nuhu da kuma tseratar da shi da aka yi daga azzalumin mutanen shi. Sai Allah ta'ala ya ce wa Dawuda wa Sulaimana kuma ka ambaci annabi Dawuda da ɗan shi annabi Sulaiman iz yahkumani fil harf lokacin da suke yin hukunci a cikin mi shuka muna ganewa ko to wace irin shuka ce malamai sun yi sabani gida biyu suka ce wato shuka ce dai irin wannan wadda take a ƙasa shuka kamar taki kamar ta dawa wasu kuma suka ce ha shuka ce ta icce icce na mi iccen inabi iccen rizan wato dabbobi suka zo suka yi kiwo a ciki muna ganewa ko suka canja iccen gaba daya wannan magana ce ta su abdullahi dan mas'ud da kuma ainihin su shirai Allah subhanahu wa ta'ala ji izna tashat fihi ghanamul qaumi lokacin da dabbobin mutane suka shiga suka yi kiwo a ciki annabi shine kiwo malamai suka ce ana amfani da kiyan dare da kalma annafshu muna ganewa ko kiyo da daddare shi ake ce ma annafshu da larabci amma asalin kiyo sunan ya ar-ra'yu arra'iyu amma idan ya zama da daddare suna ya annafshu idan ya zama to da rana suna ya alhamlu muna gani yau to wannan kiyan da daddare aka yi shi ma'ana dabbobi sun shiga cikin gonar wani suka yi kiyo da daddare da suka yi kiyo da daddare sai suka yi banna cikin wannan wannan gonar da suka balla cikin wannan gonan Allah subhanahu wataala ce in rafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidina mun zamanto masu shaida ne game da hukuncinsu hukuncin wa hukuncin annabi dawuda da ɗan shi annabi sulaiman to annabi dawuda da aka kawo ƙara mai gona ya kawo ƙarar makiyaya sai ya hukunci da cewa waɗannan dabbobin makiyayi ya ɗauke su abin nan manomin ya ɗauke su tunda an mai banna cikin gonar shi tunda an bata mai amfanin gona saboda aka rike wannan tumaki shikenan sai annabi Sulemani ya ce inda dai ba haka aka yi ba ya kai annaban Allah sai uban ya ce mashi ya ce wani hukunci kake gani kai ya ce abinda nake gani ka ɗauki wato amfanin gonan nan ka mika ma makiyayi ya kula da wannan gonar ya maida ta yadda take har sai ta koma kamar yadda take yawa su kuma dabbobin ka dauke su ka ba mai gona ya rike ya amfani da su ya sha nonan su ya yi wani amfani da su muna ganewa ko ya rike su da abin da suke ba da ya amfani da ya rike amfana da shi har lokacin da za a gyara mai gonar shi an gyara sai ya mai da tumaki a baya gonar shi ya ce ni na ga wannan shi ne hukunci shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Annabi Sulaiman ita wannan matsala din wannan shari'a din sai muka ba annabi Sulaiman fahimta a cikin tahiyya da dan shi fiye da baban shi annabi Dawuda amma Allah ya ce wa kullun ataina hukman wa ilma Allah subhanahu wataala ya ce kuma kowane ɗaya daga cikin su mun bashi hukunci kuma mun bashi mai ilimi annabi Dawuda mun bashi ilimi mun bashi hukunci amma ni Allah subhanahu wataala ya ba da fahimta wannan shari'a a nan wurin annabi Sulaiman dan annabi Dawud ya da baban shi babana Sulaiman wa kullun atayna hukman wa ilma wata riwaya aka ce annabi Dawud alaihi salam ya yi hukunci da waɗannan dabbobi ga ainihi masu masu gona shikenan sai makiyaya suka ido daga wurin shari'a daga wurin annabi dawuda suna tare da karnukansu sai annabi sulaimani ya ce masu yaya aka yi hukunci tsakaninku suka ba shi labari sai annabi sulaimani ya ce da dai ni ne na wakilci wannan hukuncin to ba irin wannan shari'ar zani ba sai aka gaya baban shi annabi dawuda ga abin da dan shi annabi sulaimani ya ce sai ce a kira shi ana kiran shi ce ka ce da kai ne to ya ɗiga kan hukunci in kai ne ka gaya mana yadda za ka a ga wannan yana nuna haka ake son fahimta tsakanin tsakanin da da uba kaga cikin ladabi cewa dani ne dami ba haka zani shari'a ba saboda ka matsayinka babanka malami kai ba almajiri ka gano wani abu da babanka bai gane ba ba rishin kunya za ka mashi ba rishin arziki za ka yi ba domin shi ma abin da ya faɗin daidai ne amma wanda kake gani ya fi nashi shi ma fa daidai yake kuna ganewa to kaga annabi suleiman bai ma mahaifin shi rishin kunya ba bai mai rishin ladabi ba cewa ya gani bai ce kai wannan shari'a ba ta yi ba bai je samu bai ce aka wannan shari'a haba kuma ba kare ilimi ana ta saba ma addini ta saba ma Allah ta saba a'a cewa inda ni ne ko bai je tunkari baban ba yace inda ni ne to da ba haka za ni shari'a ba sai baban shi kira shi akwai fahimtar juna saboda shi ma ya ladabi baban ya ce to ya za ka gaya mana da ba ya ce to in ni ne ya ce zan dauki waɗannan dabbobi in ba mai gona ya kasance ‘ya'yan waɗannan dabbobin nashi ne, saboda su ma sun canye mai mi, wa sun canye mai shuka ai, sun canye mai duk ‘ya'yan itacen da ke cikin gona, to saboda haka in sun haihu ɗiyan nashi ne, haka ma nonansu, haka ma mai abin nan ɗinsu, mai wanda ake fiddawa kamar man shanu din nasu ne da da amfani gaba daya su kuma masu dabba din nan masu dabbobi su je su sake ma wannan gonar shuka su mera ta yadda take kamar yadda suka bata ta wajen shuka ta kai yadda take a masu gona sai su kaɓi shukarsu su kuma sai su mera dabbobi zuwa ga zuwa ga makiyaya ya ce ni shari'ar da zani kenan annabi suleiman annabi dawud ya ce yayi haka nan ne domin ya san annabin Allah ne ba yadda za a yi hukunci ba da biwa yawo ba domin shi annabi ne kuma ya san ɗan shi ma annabi ya san dukkan su ba su yin hukunci da san zuciya ko da san rai kowa cikinsu zai yi hukunci da shari'a Allah sau da aka yadda da irin wannan hukunci da haka Allah subhanahu wataala ya ce fafahamna Sulaimana muka fahimtar da wannan hukuncin ga Annabi Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma arwato wani daga cikin magabata da yake cin Iyas dan Muawiya a lokacin da aka bashi hukunci aka bashi alkalanci aka nemi alkalanci alhassan albasri ya zo wurin shi ya fashe da kuka sai ce ma hassan albasri me yasa ka kuka ya kai abu sa'id hassan albasri ya ce labari ya iso mana cewa lalle wato alkalai mutane ne guda uku na farko shine alkali wanda ya kokari wurin hukunci ya kuskure ya ce to wannan dan wuta ne shi yasa ina tsoron kakkaje ka yi alƙalanci ka yi ƙoƙari ka yi ba daidai ba ka kai wuta shi yasa nake maka kuka ka yi su magabata ba ba gani ba kallon ɗaukaka suke ma ba zuwa suke su ma nasiha ce wallahi kakka karɓi hukuncin nan kakka zama alƙali da kuma alƙalin da son zuciya karkata da shi ya hukunci na son zuciya kaga shi ma ina yake yana wuta sai alkali wanda ya kokari kuma ya dace da gaskiya to shi ne za ya tafiya aljanna sai hasan albasri ya ce mai to ai cikin abin da Allah subhanahu wataala ya bamu labari game da kissa annabi Suleiman da annabi Dawuda wato akwai hukuncin da yake mai da wannan magana da kai domin Allah subhanahu wataala ya ce wa Dawuda wa Sulaimana إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ألا يبا النبي سليمان كما ألا بيزرجاء النبي داود با ألا يتي وكنا لحكم شاهدين ففهمناها kaga Allah bai yi zargi bai wada ga Annabi Dawud ba bai ce shari'a shi wata yi ba to saboda haka kenan ya yi shari'a amma sai Allah ta'ala ya sa rabon dacewa da wannan shari'a ga annabai Suleiman dan shi yake yawwa shi ma wanda ya daidaici amma sai dan shehi shi fahimta cikin ta ashe da yana iya dara mahaifin shi ko ba haka ba ya dara mahaifin shi sani wannan ba wani bakon abu bane yana iya ba danka kai malami ne kuma ɗanka ma malami ne amma me ya yi ka ilimi kuma amma ba ilimi za a yin ka gaba ɗaya ba wanda ya riga ka kwana sai ya riga ka tashi wanda ya riga ka fara karatu in dai cin da ya fara bai bari ba to ba da za ka cin mashi abin da ya sa za ka gane wasu abubuwa wanda shi za su shige mai duhu saboda kwalwar ta yi ta yi sanyi hawa kai kuma taka yanzu tana haske kai ma ka jira lokacinka ko ba haka ba ƙwarwa in ta yi sanyi ba yadda ka san abin sai ka kuma gashi kawai ya shige maka ba yadda saboda alkamalu lillah cika cika da bacewa kuma kullum haka na Allah ne shi kadai to saboda haka Allah subhanahu wataala ya buga annabi Sulaiman kuma bai zargi annabi dawuda ba sa'ana hasan al-basri ce mai kai kai ya su dan muawiya Allah subhanahu wataala ya rike ainihi wato alkalai guda uku na farko Allah ya karɓi alkawari ga alkalai abubuwa guda uku na farko kada su su sai da wannan hukuncin da za su yi da wani abu na duniya ɗan kaɗan da lokacin da aka baka alkalanci to ka sani cewa akwai yarjejeniya tsakaninka da Allah cewa ba za ka karɓi komi ba akan shari'a duk wanda ya zo wurinka shari'a to ba za ka karɓi wani abu ba don ka yi mai shari'ar da yake so ba wannan alkawari ne sai Allah ya tsaye da karana alkiyama ya ce ba na yi alkawari da kai ba cewa ba za ka musanya shari'ar da abin duniya ba sakamakon za a yi shari'a shari'ar saboda tana da girma kwarai sai ga wata sabuwar mota an ce an baka da kuma makwadaici ne sai ka karba sa'an nan abin nan na biyu alkawari na biyu kada su bi son zuciya a cikin mai wannan shari'a da kansu kuma na uku shine kar su ji tsoron kowa a cikin wannan sai Allah Al-Hasan al-Basri ya karanta mai ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi al-hawa fayudhillaka an sabilillah innal ladhina yudhilluna an sabilillah lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab kuma Allah ta'ala ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وما الله يقول فلا تخشون واخشون فلا تخشوا الناس واخشون فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ما تقولون قوة سي الله تكجد تقولون قوة سي الله سبحانه وتعالى فأما سوى النبوة الله يتريسه Allah ya kare su suna samun gudunmuwa da taimako da karfafawa daga Allah subhanahu wataala wannan abu ne wanda babu sabani a cikin shi tsakanin malamai magabata da waɗanda suka biyo bayan su amma wanda ba su ba to hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhuma lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alkali ya yi ƙoƙari wurin shari'a sai ya dace da gaskiya to yana da lada guda biyu mara lokacin da aka zo gaba alkali ya yi shari'a ba ya da wani dalili cikakke cikin alkur'ani ko cikin sunna wanda ya tuno amma ya tuno waɗansu dalilai da suka yi kama da wannan shari'ar da ta zo saboda haka sai ya shigar da wannan hukuncin akan waɗannan dalilan kaga ƙoƙari ne ya yi su abinda suke magana da ba amma ya yi kama da abinda aka kawo mai shari'a to in ya yi daidai to lada bi ke gare ga ladar wahalar da ya sha wurin ya gano wannan hukuncin kuma ga ladar dacewa in ya yi kuskure kuma yana da lada guda ɗaya bai da zunubi amma sai in ya zaman tuha alkali ne masani mai ilimi mai tsoron allah mai biyayya ga allah mai biyayya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam to in yayi daidai ladabi ke gare wurin Allah in kuma yayi kuskure to yana da lada guda ɗaya ba zunubi ke gare shi ba irin wannan da Allah subhanahu wataala ya faɗa a wannan kissa din a cikin wannan sura ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin tabuwar fara'u dan ajib sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga wata garka ta shiga wata gona sai ta yi banna a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ga masu gonan su tsara gonarsu da rana duk wannan da aka yi musu da rana to su suka jawo saboda ina suke me suke yi kuna ganewa abinda kuma dabbobi suka yi banna da daddare manzo Allah ya ce sai an biya banna da rana ba a biya saboda da rana ai dukiya ku ce dan me ba za ku je ku yi tsaranta ba dan me ba za ku sa mai tsaro a kanta ba ko ka bar ta haka nan kuma dabbobi suna shiga daji su yi kiyo in kuna tsaro ba za su shiga wurin ba to amma banna da daddare to masu dabbobi sai sun biya muna ganewa ko wani abu ne da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma na hadisi ne da malamai suka yi magana akan cewa yana da illoli masu yawa wallahu ta'ala alam to Allah subhanahu wataala ya ce fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma Allah ya ce wa sakharna ma Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'il kuma haka hadisi ya tabbata inda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalai guda uku ne muna ganewa ko alkali biyan wuta ne alkali guda dan aljanna alkali na farko shine alkalin da ya san gaskiya kuma ya hukunci da gaskiya lokacin da za a yi shari'a to wannan yana aljanna alkali na biyu shine alkalin da ya hukunci tsakanin mutane akan jahilci bai san ma bai san da ake ma hukuncin ba to wannan shi ma dan wuta ne da alkalin da ya san gaskiya amma kuma sai hukunci da sabanin gaskiya shi ma wannan yana wuta Allah ya raba mu da shiga wutar jahannama haka Abu Hurairah ta rawaito wato hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad cewa wata rana zamanin Annabi Sulaiman alaihi salam a wasu mata guda biyu suna da wani ɗa ko suna rigima akan ainihi iyansu guda biyu sai ainihi kyarkeci ya zo ya ɗauke ɗayan ɗiyan guda biyu tsiri da shi mana kura sai suka kawo ƙara wurin annabi suleiman sai annabi dawuda annabi dawuda sai hukunci ga wannan ɗan na babban ne fikanin sai suka yi to annabi suleiman na ganin su ya ce haka yi suka gaya mai ya ce ɗan wane ne sai babbar ta ce nata ne karamar ta ce nata ne babbar ta ce nawa ne ana ta jayayya muna ganewa ko iya bi ne gare su kowace na daɗa to sai kyarkeci ya zo ya ɗauke guda to gudan ne ake rigima wanda aka ɗauke na babban ne wanda aka wani na karaman ne to annabi sulaiman annabi dawud alaihi salam da aka kawo mai shari'a kawai sai ya ɗauki ɗan yaba babba ya ce nata ne to shi kuma annabi Suleiman da ya ga jayyar ta yi yawa wannan ya ja ga daya na ta kuka ana jin shi wannan ya rike kai wannan ya rike kawo ana ta rigima sai ce shi kenan ku rike shi da kyau a kawo wuka ya raba maku shi bi kowa da ke rabi ba shi kenan ba sai karama ta ce wallahi dan ta ne a bar mata shi kakka raba shi bi bar mata shi kenan na haƙura ita kuma babba bata ce komi ba kenan ba ta da gaskiya domin ita shirya take tunda an dauke dan tawon gaba a dauke shi a yanke shi shi kenan kowa ya rasa ta annabi Sulaiman ya ce a da naki ne karama domin kin nuna tausayi kin cika a cage shi kin bar mata ita kuma bata ce ka ai ba kenan ta kare kanta ba ta da gaskiya saboda ka ki dauki danki to da haka dai a wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala dukkansu ya ba su ilimi ya ba su hukunci sai dai a nan wurin annabi Suleiman da annabi Dawuda shi ya fi dacewa da wannan hukunci Allah ya ce wa sakharna ma Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin Allah subhanahu wataala ce kuma mun hore wato duwatsu tare da annabi Suleiman annabi dawud alayhi salam musakharna ma dawud aljibala mun hore duwatsu tare da annabi suleiman yusabbihna duwatsun suna tasbihi wa tayra kuma mun hore tsuntsaye ga annabi dawud wa kunna fa'ilin Allah ta'ala ce mun kasance masu aikatawa ma'ana annabi suleiman annabi dawud alayhi salam in ya kira in ya roki Allah subhanahu wataala in yana karatu duwatsu ma sai zanki amsa Allah ce ya jibalu awwibi ma huwa tayra wa kunna awwibi ma huwa tayra wa sakharna wa alanna lahu yawa ya jibalu awwibi ma huwa tayr ya ku duwatsu ku amsa ku zanki maimaita zikiri tare da annabi Dawud alayhi salam walanna lahu alhadid kuma mun saukake mai min tausasa mai bakin karfi saboda haka annabi dawo da yana karatu duwatsu na amsawa haka ma tsuntsaye an ce saboda mi saboda annabi dawo da yana da dadin murya to da dadin murya shi Allah ya hore ma ya hore mai duwatsu yana karatu su ma suna amsawa har ma cikin labari ana cewa shi yasa in kai magana ta samu tarihi ne in kana cikin duwatsu kai magana sai ka ji magana ana maimaita maka ita in ka daga murya kana yi ko to sai ka ji kamar ana maimaitawa wallahu ta'ala alam yana da yana da aki abin nan alaka da wannan ko ba da malamai da cikin tarihi suna faɗi haka ma tsuntsaye ka san tsuntsu babu wanda ya kai shi babu wanda ya kai shi daɗin murya tsuntsu me yasa mutane ke kawo tsuntsaye cikin gidan saboda wannan kukan da suke mai daɗi daga mutum da tsuntsaye nau'i nau'i sun yi guda goma cikin gida suna mai kuka yana jin daɗi kowa da irin kukan shi to amma duk da haka nan murya annabi dawo da ta yi murya su daɗi kaji Allah ya ce wa kunna fa'ili mun kasance masu aikatawa shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da daddare sai ya wuce gida Abu Musa al-Ash'ari yana karatun Alkur'ani mai girma sai manzo Allah ya tsaya na saurari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawuda lalle an baka dadin murya daga irin dadin muryar da Allah ya ba iyalin Annabi Dawuda Annabi Dawuda ya kasance mai murya ne muryar shi tana da dadi abinda yake nuna halaccin sauraron muryar karatu na alkur'ani mai dadi sa murya mai dadi amma kakka tsaya da sauraron muryar kawai muryar ta maka dadi kuma ka zan ibin ma'anonin muryar ta taimaka maka a wurin mai fahimtar ma'anonin alkur'ani mai girma kakka tsaya kawai da sauraron zaƙin murya ka kara kana jin dadin murya kuma kana kokarin sanin ma'anan abin da kake saurara Allah ta'ala ya samu dace Allah ya kara mana imani da alqur'ani mai girma Allah ya kara fahimtar da mu wannan littafi mai girma abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara muna kara faɗakar da mutane da Allah tambayoyi a zan mu tambayoyi irin wanda muka yi magana karatu kai zamanto kullum karatun da muka yi daban tambayoyi daban kuma su tambayoyin kullum sun ke canzawa iri dai ne da ya kamata a ce hankalinmu yana dawowa wurin abin da muke sauraro wanda ba mu gane ba mu yi tambaya wanda yake nuna cewa karatun muna fahimta shi kuma muna mai da hankali wurin sauraron shi kuma sun yi karatu kuma tambaya ta zo daban kuma tambaya rana ya ce an yi ta ko wancan satin an yi ta kuma a ita mai ta wani dai kawai yana tambaya ne don ka a ce ya zo bai yi tambaya ba to ai san ka zo ba kai ba kina zan ki tambaya mai mahimmanci wadda ta shafi karatun da aka yi bayanan da aka yi wanda mutum bai gane ba sai tambaya ce Allah ya samu dace na dan nan gaba ma muna so mu dace mataki duk tambayar da bata yi daidai ba da karatu da wa amsa saboda mu dawo cikin hankalin mu ko guda nawa ne za mu bar su kawai a ajiye su barewa mu zanna minti 45 minti 50 muna ta karatu a ce kuma tambayar daban da wannan karatu kasu yana da wahala in ma dai ba a fahimta ba in ma kuma ba haka ake so ba Allah ya sa mu dace na
Allah ce yace me ma'ana al-khaba'is a cikin wannan karatu da an kai yace kuma sannan a cikin addu'a ta shiga magiyawa akwai nasu alkhusun ya sun yace ke nan ko me take yin yana wurin
baka ji abin da muka ce ba kenan ko muka ce wani jana min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'i wannan tambaya ta kaga ta shi karatu ta shi tunda mun yi magana kan ta yace me yake nufi amma bai kamata ka tambaye me yake saboda mun ci ga abin da yake mun ce aikin mutanen annabi lokacin na liwadi shi yake da khabari kuma ka dawo kana tambayin ya ke ko ka zo mun riga mun wuce wurin ne ba da kaya ka fara ba to ka ji ma'anar ta yace to kuma ga ya cikin addu'a ta shiga magiya ana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith dan da wannan da kalmomi ne haka suke na larabci sai su zo iri daya amma ma'anar su daban-daban can ana magana aljannu mata nan kuma ana magana mugun aikin mutanen annabi Nuhu. me yasa su mata aka ce musu mugaye khaba'is saboda muguntarsu saboda ba ba halittar kwarai bane waɗanda suke cutar da mutane shi yasa kake roƙon Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin su Allah ya samu dace na'am
ya ce jikadu goma sha biyar ne ya dakwai ya ce wa za a raba in za a raba ma namiji shidda da mace shidda ya za a raba su amma cikin sauki jika dubu nawa
dubu a jika dubu ko ɗari biyu da sha biyar jika ɗari biyu eh
jika ɗari biyu da sha biyar ya ce wai mutum goma sha biyu maza shidda mata shidda ya za a raba musu ni zakar mai tsira zuwa sai abu mai sauki in su kaga za a raba mutum abin ya zo gidan sauki sai na raba ya kamata a raba dukiya ha sha takwas za a raba ta to kai masu lissafi sun ce sha takwas za a raba dukiya namiji ya dauki rabin mace biyu shi kenan abin da ya rage ma- kowace mace sai ta dauki ra- rabin laban namiji abu mai sauki ne na'am bismillah malam yawa sai wannan ɗanne ka suna akwai wanda yake daga nesa ya ce tana abin ga mace ce daga nesa ta ce tana wajen ta adar take tana yawan shuraren karatun malam ta ce tana bar addu'a dangane da fashi da an kai mata
to akwai wata bara Allah da tace tana sauraron mu daga jihar Tawa tace tana bara addu'a an mata hoshi Allah ya ba ta lafiya da dukkan marasa lafiyar musulmi Allah ya ba su lafiya shikenan sai addu'a sai addu'a da kan wanda sun kasa suke sake jarraba
to ah, Allah subhanahu wataala ya sa waɗanda suka wado jarabawa ta biyu Allah ta'ala ya sa su kuci Allah ya ba su ko ma sun gama ko ba a yi ba sana ciki yawa kamara to Allah ya ba su sa'a Allah ya sa su wuce kamar yadda waɗancan 'yan uwa nasu na farko suka wuce Allah ya samu dace a kira sallah to wannan shi kuma yana bara addu'a ne ga mahaifi a magajiyar shi da Allah ya macikawa Allah ya ji kanta ya mata gafara magajiyanmu da kannanmu da yan uwanmu da uwayenmu da kakanninmu maza da mata da suka riga mu da su Allah ya ji kansu da gafa Allah ya sa kwanciyar su hutawa ce Allah ya hada mu da su gida aljanna Allah ya sa mu kare da duniya lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka warware mana dukkan matsalolin mu ya Allah duk damuwar mu Allah ka hidda mu daga cikin ta ya Allah yan kasuwa da yawa suna cikin damuwa Allah subhanahu wataala ka kawo musu karshen wannan damuwa ya Allah suna cikin bakin ciki Allah subhanahu wataala ka faranta musu rayuwarsu suna cikin rikicewa kasuwanci Allah ta'ala ka daidaita musu kasuwancin su ya Allah kamar yadda su ma talakawa suna cikin damuwa mai yawa Allah ta'ala ka warware musu Allah ka sanya su cikin kwanciyar hankali ya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah muna da bukatu da dama na alkhairi Allah ka san su ka biya mana su ya Allah muna da burace burace na alkhairi da muke so mu cimma ya Allah ka sa mu cimma su ya Allah Allah ka sa mu cimma su ya Allah Allah ka warware mana dukkan matsalolin mu ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah ƴaƴan mu maza da mata Allah ka shirya su ya Allah kananan su da manyan su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka raba su da mugayen halaye ya Allah Allah ka kare shugabanninmu daga makirci da kaidin da ake kulla musu ya Allah Allah ka kare jami'an tsaronmu daga duk wani makirci da ake kulla musu ya Allah Allah ka karkato da shugabanninmu ga abin da zai amfani talakawansu ya Allah Allah ka sa duk abin da za su yi su yi domin amfanin talaka ya Allah Allah ka kare su daga keta da bakin ciki da zalunci ya Allah Allah ka hada su da adalci ya Allah ka hada su da yin daidai ya Allah Allah subhanahu wataala ka kame hannuwansu daga cutar da talakawansu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah duk wani abu wanda yake zalunci ne Allah ka raba mu da shi ya Allah duk wani abu wanda yake cuta ne Allah ka raba mu da shi ya Allah duk abin da yake daidai adalci ne kyautatawa Allah ka gama mu da shi ya Allah Allah ka kawo mana shi a cikin rayuwar mu ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su muda Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci ka raba mu da shirka ka raba mu da munafici ya Allah Allah ka raba mu da dukkan mugayen halaye ya Allah Allah ka gama mu da kyawawan halaye ya Allah Allah ka kara mana son ka da annaban ka da alqur'ani mai girma ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ka sa mu cika da imani ya Allah Allah ka sa aljanna ta zamanto makoman mu ya Allah Allah ka kare mu daga shiga wutar jahannama ya Allah ka kare mu daga ayyukan yan wuta ya Allah daga ayyukan kafirai azzalimai mushrikai ya Allah Allah ka hada mu da ayyukan musulmai mu'mine masu tsoron Allah ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah ka kara arzuta mu da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka gyara mana halayen mu Allah ka kyautata mana karshen mu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ka kawo mana karshen duk wahalar da muke fama da ita ya Allah Allah ka kara ma musulmi haɗin kai ya Allah Allah ka kara haɗa kan musulmi ya Allah Allah ka kara haɗa kan musulmi ya Allah Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah ka raba mu da keta da bakin ciki tsakanin mu ya Allah Allah ka sa mu so juna mu rungumi juna ya Allah mu tausaya mu junan mu mu taimaki junan mu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.